أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلغ والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya nuna mana wannan lokaci yau muna ashirin ga watan jimada akir hijira na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina shekara 1444 wanda ya daidai da nawa ne 12 ga watan januwari na shekara ta 2023 miladiya mun dawo kan karatunmu na riyadu salihin min kalami sayyidul mursalin za mu tashi babun fil muhafazati alal a'mal babin da zai yi magana akan kiyaye ayyuka al muhafazati alal a'mal babin zai yi magana ne akan kiyaye ayyuka yadda mutum ya kamata ya kiyaye ayyukan da yake yi na ibada babin da muka gama karantawa ya mana magana akan al-iktisad fil ibada takaitawa a cikin ibada to shi kuma wannan babin zai yi magana akan kiyaye ibadan da mutum zai yi mutum ya kiyaye ayyukan da zai aikata na ibada ya kawo su yadda ake neman su kuma kamar yadda aka sani imamun nawawi yadda yake yi kowane babi in zai bude shi sai ya kawo ayoyin alkur'ani bayan ya riga ya faɗi kan babin in ya kawo ayoyin alkur'ani daga nan kuma sai ya biya da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake ga mana cewa qala Allah ta'ala alam yani lil ladina amanu an taksha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haqqi wala yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fadala alaihim lamadu faqasat qulubuhum faqala ta'ala وكفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدأوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها من بعد قوة أنكاسا وقال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين آه ya ce mana ƙala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce alam yani lillazina amanu shin lokaci bai yi ba shin lokaci bai yi waɗanda suka yi imani ba an taksha qulubuhum li dhikrillahi zuciyoyinsu suna jin tsoron Allah da zikirin Allah wama nazala min alhaqi da abin da aka saukar na gaskiya wala yakunu kallazina utul kitaba kar su kasance kamar waɗanda aka ba su littafi min kablu kafin su faɗala alaihimul amadu sai lokaci ya tsawaita zamani ya yi nisa a kansu faƙasar ƙulubuhum sai zuciyoyinsu suka kekeshe suka kekeshe zuciyoyin nasu faɗala ta ala Allah mana sarki ya ce wa kafai na bi isa ibn maryama sai muka biyo da isa ɗan maryam wa atainahu injil sai muka ba shi injila waj'alna fi qulubil ladina tabauhu ra'afatan wa rahma muka sanya a cikin zuciyar waɗanda suke bin sa ra'afatan tausayi wa rahmatan da jin kai wa rahabaniyatan ibtada'uha da ruhbaniyanci wanda su suka kirkire shi ma katabnaha alaihim ba mu wajabta musu shi ba illa ibtigha'a ridwanillah sai dai suna yin sa ne dan neman yardan Allah fama ra'awha haqqa ri'ayatiha to ba su kiyaye shi haƙiƙanin kiyayewa ba qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wala takunu kallati naqadat gazlaha min ba'di quwwatin kasa wala takunu kar ku kasance kallafi na kadar gazlaha kamar wanda take warware wanda take warware a nadin da ta yi na irin abin da ake kadinta wanda take warware kadinta min ba da kuwatu nan tasa bayan ta sha wahala an yi nadin an gama nadin sai kuma zuwa warware shi kar ku zama haka qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa'bud rabbaka hatta yatikal yaqin ka bautawa ubangijinka har sai yaqini ya zo maka shine mutuwa kenan to wannan ayoyin ya bude mana wannan babin da zai magana akan kiyayewa akan ayyuka da kake yi ayoyin nan suna magana akan haka aya ta farko da muka karanta shine a alqur'ani yana cewa alam yani lil ladina amanu shin lokaci bai yi bane wa waɗanda suka yi imani lokaci bai yi bane da za su gane cewa ya kamata zuciyoyinsu wato su ji tsoron Allah da zikirin Allah zuciyoyinsu su yi sauki su ji tsoron Allah da zikirin Allah nan da ake yi an taka sha qulubuhum li zikrillah abin da zai sa musu tsoron Allah shine ambaton Allah ai lokaci ya riga yayi da ya kamata dukkan kowa ya gane cewar a ya kamata inda ya yi imani da Allah ya da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zuciyarsa ta yi mi ta karaya ta ji tsoron Allah saboda ambaton Allah nan da ake yi sannan da abin da aka saukar musu abin da aka saukar mana na alkur'ani mai girma shi ma ya ishe mu ya sa zuciyar mu ta karaya mu gane mu ji tsoron Allah kuma da zai mil haqqi abinda aka saukar wannan abin da aka saukar wannan nan na alqur'ani ya ishe mu zuciyoyin mu su karaya mu gane cewar wannan addinin gaskiya ne mu dawo kan mu ci gaba da yin ayyukan da aka dora mana sannan alqur'ani yace wala yakunu kar mu kasance kallazina utul kitaba kamar wanda aka ba su littafi sune yahudu na tsara kafin mu da aka ba su littafi fadala alaihim al'amur sai lokacin ya tsawo zamani ya tsawo babu annabi babu mai gargadi babu kowa fakasar kulubuhum sai zuciyoyinsu suka kekashe in sun ji gaskiya ma ba za su yi amfani da ita ba in an faɗa ma ba za su ji ba saboda lokaci ya yi tsawo to wannan ayar tana karantar da mu abu da yawa na farko shine ka gane cewa lokaci ya yi kai da kake bautan Allah nan ka zauna cikin bautan Allah da kake yi karka ba ka kar a ce yanzu wai wani lokaci yayi ba za ka yi ba za ka bauta wa Allah tabaraka ta'ala ba sannan zuciyarka ta kare da zikirin Allah ambaton Allah nan shi zai karya maka zuciya ya sa ka ji imani a cikin zuciyarka sannan wannan zikirin da ake yi na ambaton Allah shi yake jawa zuciya ta ta samu kushu'i yasa alqur'ani yake fara wani wajen أفمن شرع الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله الله تبارك وتعالى يشي وان الله يبوت مسا زوجي يسا يسن يا مسا زوجي يرتزم يد أكي نما أكم مسلم شي وشيكي كان حسكين الله تبارك وتعالى to me hakin kuma fa wailul lil qatil quluhum bi dhikrillah sune wadanda azaba ta tabbata ga wanda zuciyoyin su suke kekeshewa ba sa zikirin Allah ba sa tuna Allah cikin abubuwan su dalilin rashin zikirin Allah zai jawo maka ba za ka kiyaye ayyukan da kake na alheri ba duk sai ka bata su duk aikin da kake yi ba za ka yi shi yadda ake so ba sai ka bata aikin ba za ka kawo shi yadda ake nema ba to shine cin zuciyoyi ba su isa su gyaru da zikirin Allah ba sannan da abun da aka saukar na daga gaskiya shi ne a ƙura'ani da aka zake mana sannan Allah ya ce wala ya kunu kallazi na utul kitaba kar ku kasance kamar waɗanda aka ba su littafi su ne yahudu da nasara an ba su littafi alƙura'ani ai an ba su littafi attaura da injila amma kafin nan saboda zamani yayi tsawo saboda zamani yayi tsawo shikenan sai faqala alaihim al'amud saboda wannan zamani yayi tsawo sai zuciyarsu ta kekeshe suna ganin gaskiya ba za su yi amfani da ita ba ba za su bi ta ba saboda zamani ya yi tsawo ba za su bi gaskiya ba ba za su yi amfani da ita ba to saboda haka sai aka ce kar ku zama kamar su saboda zamani ya musu tsawo sai suka manta gaskiyar zuciyarsu da kekeke ba sa ganin gaskiya ko da sun ga gaskiya ba za su yi amfani da shi ba ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشفق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون Allah tabaraka ta'ala yace daga nan sai zuciyoyinku suka kekashe kuma kasar kulubun min ba'di zalika sai zuciyoyinku suka kekashe bayan nan fa hiya kal hijarati aw shaddu qaswa sai sai suka zama sai suka zama kamar wato dutse ko sun fi dutse ma ke kashewa wa inna min hijarati lama tafaddu kullara a cikin duwatsu akwai wanda saboda tsoron Allah yake sawa sai dutse ya ya fadi saboda ruwa na gangarowa a jikinsa sai dutsen ya fadi ya zama wani abu daban wa inna min alama shaqqaqu fi wajhi Allah a cikin su akwai wanda zai da kansu zai diddige dutsen ma ya faru saboda tsoron Allah akwai wanda zai fadi saboda tsoron Allah akwai wanda zai zai zai na fidda ruwa saboda tsoron Allah shi dutsen saboda tsoron Allah ne ya waka amma ku zuciyoyin ku sun fi haka keke shewa suna ganin gaskiya ma ba zai amfani da shi ba suna ganin gashi na an faɗa amma ba su ɗauka ba to wannan na farko kenan sannan sai an ba da wani a kissa a wannan wajen cewa akwai wani mutum shi wannan mutumin ya kasance mashayi ne yana shan giya bashi da ake zai shashayi har ya girma bayan ya girma girma ya zo masa me zai same shi sai sai kawai a sai Allah ya bashi aihuwa dan bai aihu da wuri ba sai Allah ya bashi ya da Allah ya bashi wannan yar yar sannan ya za a yi ya za a yi sai in ta zo ta samu turunan giyan sannan suna ajiye turunan sannan giyan nan da yake dauka yana amfani da shi kawai sai ta sai ta bubbuge ta bubbuge nuna giyan nara giyan nara yana son yar bayan da ya giya ba yadda ba abin da zai mata ana haka ana haka soyayyen yar ya yi gaji da cikin zuciyarsa me zai faru sai yar ta zo ta mutu ya ta rasu da ya ta rasu wata rana kawai sai ya mafarki da yar da ya mafarki a cikin mafarkin nasa sai ya ga maciji ƙatun maciji ya zo yana nema zai tare shi yana gudu zai na so ya ƙaurace wannan macijin yana so ya ƙaurace macijin sa me zai faru sai ya haɗu da wanda tido duk a cikin mafarkin ne sai ya ce masa ka taimake ni marka wannan macijin ya biyo ni ka taimake ni mana ya ina ainihin da kake ganin na ba zan iya tashi ba zan iya komai mai ba ana cikin haka sai ga ya tasa sai ga yarsa a cikin mafarkin wannan yar sai ta ɗauki wani abu sai ta jeba macijin nan sai macijin ya koma sai ta ce masa ya kai babana alam yani lillazina amanu an tafsha qulubuhum li dhikrillahi wama da zarbi al-haqq shi lokaci bai yi ba ne da zuciyarka za ta ji tsoron Allah ka daina aikata wancan aikin da kake yi aka ce da yawa yi gari daga nan ya sallami giya bai sake sha ba Allah ya nuna masa wa'azin addini ga shi ya bi to saboda haka wannan aya tana karantar da mu cewa lokaci yayi mutum ya daina aikata ayyukan banza ya zauna ya aikata aikin kirki kar ya na ganin cewa a ai zamani ya yi tsawo ko lokaci ya yi tsawo ko kaza kaza ya dage aikata ayyuka alkhairi ake ne qala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa gabbaina bi isa ibn maryam wa atainahu al-injil ah Allah tabaraka ta'ala ya ce sai muka biyo baya aka biyo bayan annabawan nan da annabi Isa dan Maryam aka bashi injila kamar yadda aka ranta mana cewa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahum kitaba wa anzalna ma'ahum tawrata wal injila wa huwa nabi dhikr wa anzalna hadida fi ba'sa shadidun wa nabi lin nar Allah ya faɗi cewa ya aiko annabawansa da ayoyi bayyanannu sannan sun makafaina ala azarihim bi rusulina wa kafaina bi isa ibn maryam sai muka biyo bayan su da manzanninmu sannan muka biyo baya da isa dan maryam sannan muka bashi injila to kaga wannan littafin da aka ba annabi isa alaihi salam na injila saboda a can an gaya maka cewa fa qala alaihimul amaru lokaci yayi nisa lokaci yayi nisa dalilin haka zamani yayi tsawo sai suka daina aikata ayyukan alkhairi fa zala alaihimul amru fa kasar qulubuhum to sai aka aika annabi Isa alaihi salam aka biyo baya da shi aka bashi mai aka bashi injila ya zo musu da ita wa ta zawo injili aka bashi injila ya zo musu da shi sannan sai Allah tabaraka ta'ala ya ce waja'alna fi qulubil ladina tabawu ra'afatan wa rahama sai Allah tabaraka ta'ala ya sanya a cikin zuciyar waɗanda suke bin annabi isa alaihi salam suna da jin kai suna da tausayi shi kirista wanda yana bin hanyar annabi isa alaihi salam to yana da jin kai kuma yana da tausayi haka yake haka yake malamu suna faɗa shi yana faɗa cewa shi kirista a wajensa a addininsa idan kamare shi a bangarensa na dama to ba mu zuba zai ba sai mika maka abokin ba ce to nan ya samu nan da samu haka yake shi shi addini sa addini tausayi ne addini tausayi ne to ga wajen muna karantawa wajen Allah bi kulubi da zai tabo ra'afata wa rahama duk inda kirista yake doki mai tausayi ne shi inda kiristancin yake yi da gaske shi mai tausayi ne mu kuma addinin mu addinin zaman lafiya ne al-islam addinin musulunci addinin zaman lafiya ne shi kuma kirista addinin sa addinin tausayi ne to wanda yake addinin zaman lafiya da addinin dausayi za su yi bara ai ba za su yi bara ba duk da kaga kirista yana yakan mutum yana yana neman kashe mutum ko ana fada da shi to ba kiristanci yake yi ba inda yana kiristanci ne da gaske annabi isa alaihi salam yake bi to an sanya a cikin zuciyarsa tausayi da jin kai ba zai iya yi komai ba shi ba zai iya yi ba ba zai iya yi ba to shine sai aka ce bayan nan wa rahabaniyatan ittadauha sai ruhubaniyancin da suka kirkire shi ma katabnaha alaihi wanda ba dora musu ba sun kirkire shi ne dan neman yardan Allah illa tazaa ridwanillah sun kirkire shi ne suna yin saboda suna neman yardan Allah amma fa ma ra'awha haqqa ri'ayatiha ba su kiyaye shi sun kawo shi yadda yake ba ga wannan wurin abin da ake so ku gane shi ne mutanen annabi isa alaihi salam da Allah ya aiko musu annabi isa alaihi salam ya musu injila ya sanya a cikin zuciyarsu tausayi da jin kai to sai aka zo aka jirkice addinin addini ya jirkice addinin annabi isa alaihi salam na gaskiya har aka rasa ma waɗanda suke bin addinin da gaske dalilin haka sai wasu suka ɗauki rubaniyanci wato shine mutum ya kebe ya ware kansa yake a cikin mutane ya je kan bautan Allah shi ɗayansa ya rabu da kowa ya rabu da jama'a tunda jama'a sun sun lalace ba abin addini annabi Isa to shi ya zo da wannan addinin ya je ya cigaba da bautan sa kawai ya rabu ya bar cikin mutane Allah bai dora musu wannan ba ma ka tamna ha alaihi Allah bai dora musu su wannan suware yin zai su wannan rubaniyancin ba waɗanda ake aka samu sauran addinin annabi isa wajensu a lokacin su ne wanda suke zuwa suke kafa bukkokinsu a gefen gari a ce wannan shi ne malamin gari yana ake da rubaniyanci yana bautan Allah shi ba zai zo shiga cikin al'umma ba balle a ta sabo yadda ake yi shi ba zai shiga ciki ba to Allah bai dora musu wannan abu ba su da kansu ne suka kirkira wa rahabaniyatan ibtada'uha su suka kirkiri wannan rubaniyancin suka kirkira suke yi Allah bai dora musu ba dan me suka kirkira suke yi Allah bai dora musu ba illa ibtigha'a ridwanillah neman yardan Allah suke yi sun kirkiri aikin da ba na dole bane suka mai da shi dole a kansu dan me dan neman yardan Allah ashe a cikin musulunci a zaka yi kirkiran aikin da ba na dole ba kamar da shi dole a kanka dan neman yardan Allah kuma da wannan aikin aikin da ba na dole ba kamar da shi dole a kanka kuma dan neman yardan Allah kake yi gashi alqur'ani ya fara mana wa rahabaniyatan nibta da uwa ma katabnaha alayhi da rubaniyanci bautan Allah da suka kira wa kansu wanda ba a dora musu ba suka mai da shi dole a kansu dan me illa tira'a ridwanillah suna neman yardan Allah to kaga duk wanda zai ce maka wai in ka kirkiri wani nauyin ibada kana bautan Allah da shi kai dan bid'a ne to karatu da ne ina ga bai yawa idan ya bincika da yawa zai samu gashi nan ashe ana kirkiran bautar Allah a yi kuma dan neman yardan Allah ake yi wanda ba Allah bai dora maka ba sai Allah ya ce fa ma ra'awa haqqari ayatiha kai wannan bid'an da suka yi ba wannan kirkiran da suka yi suna yi ba a saka sunnan ba ba su kiyaye shi matakar kiyayewa shi din ma ba su kiyaye shi ba matakar kiyayewa to dama wannan babu yana magana akan kiyaye ayyukan da kake yi ayyukan da kake yi na alkhairi to ka kiyaye su to waɗanda suka kirkiri ruhubaniyanci bautan Allah suka ware a cikin kiristoci suka koma gefe suna bauta masa ake cewa sun kirkiri abinda ba a dora musu ba sun dora a kansu don neman yardan Allah kuma ba su kiyaye abin sun zo da shi yadda yake ba sai aya ta karasa da cewa fa'atina allazina amanu minhum ajrahum waɗanda suka yi imani suka zo da abun yadda ake nema sai aka ba su ladan su amma wa kathirun minhum fasiqun yawancin su fasikai ne ba su bi abun ba saboda da suka yi wannan rubaniyancin abin da suka yi da shi shine sai ya zama suna cutar mutane da shi idan kana da bukata sai ka tafi wajen malam gashi a cikin sau ma'asta a cikin inda ya keka kansa sai ka je sai ya yi aikin banza a nan sai suka zama suna tsafi suna abubuwa munana a ciki kaga sun ware amma ba su kawo abun yadda yake ba za su tsaya kan addini annabi isan da ake nema to shi kenan za a ba su ladan su saboda qur'ani ya ce fa atal ladina amanu minhu ajrahu wanda suka kyautata a cikin su aka ba su lada cikakkiya to anan malamai suka ce abun lura shine ayyukan da ka dauka akan ka kana yi ko da kai ka kirkiri aikin kana yin sa ana so ka kiyaye shi dan waɗannan sun kirkiri aikin suna yi ba Allah ne dora musu ba sai Allah yake cewa ba su kiyaye shi sun zo da shi yadda yake ba kamar rauha hakari ayatin ba su zo da shi yadda ake neman sa ba a ce za ka yi kirkiran abu ka yi kuma ka samu lada a ciki har ka nemi ran Allah da shi wanda ko ba wajabta maka shi ba sabon annabi sallallahu alaihi wasallama sun gane wannan karatun tun da dadewa suka gane haka ba su tsaya sun jira sun ce komi sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga musu za su yi ba su tsaya sun wannan jira ba duk aikin da suka san aikin alkhairi ne suna aikatawa an sani mun san kissan nan ta wani sahabin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda idan yana yin sallah kowace raka'a da zai yi a cikin sallah sai ya karanta kullu wallahu a ƙarshen karatunsa sahabban alaihi sallallahu alaihi wasallam suka fara magana a kansa suka fara magana a kansa yaya za a yi ga limami mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana jan musalla baya karanta kulu wallahu sai kai yanzu an dora kai shugaba kan mu sallan kai kowace rakan ka na kai shi kana karanta kulu wallahu kaga dan bid'a ne kenan shi ba yaya abun da annabi bai yi ba annabi baya yi ai annabi bai yi ba amma shi yana yi abu ya dame su to kafin su sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ahlus sunna na gaskiya ne ba su yi wani ba su je kansu sun haushi ba suka bar shi yana aikata karatun sa na kullu wallahu kowane lokaci sai suka zo su ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah wannan jagoran da ka dora mana ya kirkiri wani abu ya kirkiro wani abun da ba ka yi amma shi yana yi sai in ya gama karatu sa daga sura zai karanta sura da shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya aika aka kira shi yace me yasa kake karatun qul huwallahu idan ka gama karatun ka na sallah sai ka kawo qul huwallahu ka dora sai yace ya rasulullah saboda qul huwallahu ta dauki ma'anar tauhidi da sifofin Allah a cikinta sannan kuma ya rasulullah ina son ulwar lahun ina son ta ne a cikin zuciya dalilin haka in na gama karatu na sai na kawo ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masa hubbuka iyaha dakala aljanna dakala aljanna son da kake wa ulwar lahun nan ya shigar da kai aljanna son da son da kake wa ulwar lahun nan har ya ja kuke karanta ta hubbuka iyaha san da kake matan nan ya jawo ka shiga aljanna akwai abin lura da yawa a cikin nan ka ji ba karatun kuwan lawo yake yi wanda yake kira kirkira ya yi ba ne ta lafi nama ne ya yi ya ji ba shi ya kirkira yake yi aka kai karansa da aka yi karansa aka zo aka tambaye shi don me yake ya fara zaka fito tun da kana mata wannan soyayyan son naka da kake mata nan ya jawo maka shiga aljanna saboda karatun da kake na gudu Allah amma yanzu kana yin gibari kana zalati annabi kana halalla wani sai ce bidiya kake annabi bai yi ba annabi ne bai yi gibari ba bai zalati annabi bai ce amma salati ba bai bari la ilaha illallah kana da hankali kuwa akwai hankali ba cikin nan to ga wanda ya kirkiri abinda ma ba annabin ne yayi ba kuma an ce dan wannan abu ya zama wajibi hadisi yana na gaba zamu karanta shi zamu so shi idan aka faɗi magana to ana duba maganar ne annabi sallallahu alaihi wasallam da yace kullu muhdathatin bid'a wa kullu bid'atin dalala haka ne kowace kowane fararen abu bata ne kowane bata wuta ne amma akwai hadisin da ya tafsirin wannan hadisin man sanna fil islam sunnatan hasanatan falai ajruha wa ajru man amila biha ila yawmil qiyamah wanne sunnanta sunna kyakkyawiya a cikin musulunci yana da ladanta yana da ladan wanda ya koyi da shi a cikin ta har zuwa ranar tashin kiyama wa man sanna bil islam sunnatan sayyatan falai wuzruha wa wuzru man amila biha ila yawmil qiyamah wanda ya sunnata mummunan abu aka yi koyi da shi a ciki shi ma za a bashi zunubi da zunubi wanda suka koyi da shi a cikin ta a cikin wannan mummunan abu kaga ashe ana kirkiran aiki a yi kuma har ya jawo a samu yardan Allah har a samu aljanna da wannan aikin saboda haka rashin fahimta ne mutum ya zo ya tsaye da kai yana ce maka wai bid'a ne annabi bai yi ba annabi bai yi ba annabi bai yi ba annabi bai yi ba hujja bane ai annabi ya hana shi ne hujja amma annabi bai yi ba hujja bane dole ka kana yin hujja annabi bai yi ba dole ka kuma gashi nan ayan nan tana gaya maka cewa sun kirkiri abun suna yi dalilin hakan dan neman yardan Allah suke yi kuma shi din ma za ka ce ba su kiyaye shi ba ashe in ka kirkiri bautan Allah kana yi wanda ba dora maka ba kamar da shi dole sai ka kiyaye shi kafin ka samu yardan Allah da shi sai ka kiyaye shi ba kana wasa da shi bane sai ka kiyaye shi ka kawo shi da ake nema ba shi ne abin da Bilal yayi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa lima sabaqtana ila aljannati ya bilal yace kai bilal me yasa muka tunji a gaban mu ne a aljanna a aljanna ma gaban mu ne jika inni samitu kashfan alayka amani fil jannati annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai na bilal naji motsin da kalminka a gabana aljanna me kake yi ne me kake yi ne na jika a gaba gaba a cikin aljanna ana magana yana sallah biyar ne eh salloli biyar ake magana nan waje kana ji ka san ba wannan ake magana yace ya rasulullahi ba abin da aka dora min na dole dai na salloli biyar da aka dora min da sauran ibada ni dai idan nayi tahara nayi tsarki sai na yi alola in na yi alola kuma in na bila ta halatta a lokacin sai na yi na bila shi ne kawai abin da nake yi annabi sallallahu alaihi wasallam ce dan wannan ake jin motsin sawunsa a can gaba a cikin aljanna annabi ne ya koya masa annabi ne masa ne sai je a a to me yasa zai shi ma dan bidiyan ne kenan ko to saboda haka karka ruda kanka shi musulunci yana da yalwa karka wahalar da kayinka kana da damar ashe da zaka kirkiri bautar Allah ka bautawa Allah ka samu lada a kai yanzu a ce duk wani nau'in ibada da zaka yi na neman kusanci da Allah sai wanda tukunna nabi ya koya maka tukun zaka yi haka sabon suka gane ba ka suka gane ba saboda haka sun yi nau'in ibada kala kala kuma Allah ya ba su lada a kai wannan shi ne ake ce masa nafila da zaka kara akan farilla bayan kana yin farillai ka kara da nafila to anan fa ana magana cewar sun sun dora wa kansu abinda Allah bai dora musu ba sai Allah yake cewa ba su kiyaye shi ma yadda ya kamata ba ai wajibi ka kai sallah biyar ne amma wajibin ka kai yawon lalle wajibi ne ba wajibi bane amma in ka dauka zaka yi to kamar da shi ka kiyaye shi sai Allah baka lada cike kiyaye sai ka samu lada cike kiyaye to saboda haka anan ana maganar kiyaye aikin ne bayan ka dauka ko da kai ka kirkiri aikin ba wai misali aikin yana magana akan a na dole bane ko na nabila ne sanan Allah tabaraka ta'ala yace wala takunu kallatina kadadalaha min ba'di quwwatin minkafa kar ku kasance kamar wanda take warware kadinta bayan an sha wahala an aikata aikin bayan an sha wahala an yi nadin an gama sai kuma zuwa warware shi akwai wata mace da ake ce mata raidatu bin sa'adi ita ta kasance ana yin kadi ne a wannan lokacin tana da bayin da za a zauna a ginta sai a yi ta kadi a ta kadi irin kadin da ake yi da auduga din in aka yi aka gama sai an gama komai in dare sai da ce a zauna a warware shi duka a zauna a warware shi gaba daya abin da aka yi sai ta ce a warware shi to kaga an yi aiki an gama aikin kuma an dawo ana warwarewa to shine sai aka ce kar ku kasance kamar waɗanda suke aikata aiki su gama shan wahala su yi aiki su dawo su warware shi me zai warware ayyukanka abinda zai warware ma aiki shine ka yi shi bayan kayi kuma sai ka dawo ka bar shi ka warware ba yake to ba su mutum ya zama haka kar ya zama kayi irin aikin ita wannan matar an kwatanta da ita ne kawai sai an sha wahala an ini ana aiki inda dai sai zuwa warware gobe da zama ka ke yi kuma kaga ya zama aikin banza kenan to shi ne ake magana anan cewa karin ka zama a cikin bautar ka da zaka na yi wa Allah tabaraka wa ta'ala sai kayi aikin ka gama wahala sai ka bar aikin kawai ka warware shi ba su ka zama haka karka warware in ka aikata to ka dawo ka rike shi shine ka kiyaye shi kenan aikin da kai ka kiyaye ka zauna a kai ba kai kabari ya sake lalacewa ba wa mala hadith fa minha hadithu aisha wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dama sahibahu alayhi sannan yace yana daga cikin hadisai mafi soyuwar wato aiki a gare shi a wajen annabi sallallahu alaihi wasallama shine aikin da mutum ya dawoma a kai yana aikatawa bai zai aikatawa ba to an riga an kira sallah zamu dakata nan insha Allah abin da makaranta na daidai Allah ba mu dadan sa abin da muka kuskure Allah gafarta mana albarkacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما أغلق الخاتم لما سبق الناس الحق الحق هذه إلى صراطك المستقيم على آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم